ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله الفوز فيما جاء به الرسول وجعل الدلالة والقفلة والهذلان في اتباع الهوى والصلاة الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيها amma ba'adu yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu to mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon amsa wannan gayyata muna roƙon Allah ya karbi abin da zamu faɗa a nan a matsayin ibada muna roƙon Allah ya sa albarka cikin abin da muke aikatawa muna roƙon Allah ya jagoranci wa shugabanninmu akan ababen da suke shiryarwa musamman wayannan tsare-tsare na wa'azuzzuka da ake tsarawa. Yan wa musulmi kafin shugabanni su zo ko malamanmu su zo su gabatar da wasu abubuwa an umarce ni da in ɗan yi magana na ɗan wasu mintoci. Abinda nake son kawai in ɗan ja hankalinmu a kai shine bambancin da tafiyanmu a yau yake ciki da kuma irin bambancin yadda tafiyan ajiya yadda aka faro ta. ‘Yan wa musulmi tafiyan yanzu jama'a sun yi yawa a cikin tafiyan, malamai sun yawa a cikin tafiyan, masu kuɗi sun yawa a cikin tafiyan, kuma tafiyan yana tasiri har a hannun shugabanni da ma wa'anda ragaman kasa ke hannunsu. Amma kuma soyayya da juna, da mutunta juna, da hakuri da juna, da kuma ainihin wato daraja juna irin yadda da tafiyan ta fara sai ya zamo a yanzu kuma abin baya tafiya irin haka musulmi ya ji dan uwansa dan uwansa ne musulmi ne dan uwansa zai tsare masa mutuncinsa zai yi komai dominsa uhuwa islamiyya yadda tafiyan ta taso a yanzu sai ya zamo tafiyan baya tafiya irin haka ‘yan uwa musulmi wannan uhuwa islamiyya in aka rasa shi a cikin al'umma komai yawan al'umman komai ilimin al'umman komai darajar da al'umman take ganin take da shi in an tunkare ta wargaza ta ba zai zama wani damuwa ba a kowane lokaci ƙur'ani ya ce innamal mu'minuna ihuwa إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم نعم.
واتقوا الله لعلكم ترحمون Qur'ani ya ce innamal mu'minuna ihwa hakika mu'minai yan uwan juna ne fa aslihu baina ahwaikum wato ku kyautata tsakaninku da junanku musulmi dan uwan musulmi ne mumini dan uwan mumini ne ya kyautata in an samu sabani a gyara in an samu rashin fahimta a gyara wattaqullaha Allah ya ce ku ji tsoron Allah kada a ce liman da shugaba suna rashin fahimta kuma a ce za a sulhunta ya gagara ladan da maji suna da rashin fahimta a ce za a sulhunta ya gagara Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku kyautata yan uwantaka ku ji tsoron Allah in an samu matsala ku yi sulhu ku gyara la'allakum turhamuna in kun yi haka lallai Allah zai tausaya muku Allah zai sa albarka a cikin rayuwanku kuma Allah zai mutunta al'amarinku yan uwa musulmi wanda suka yi addinin nan kafin mu abin da ya daraja su shine idon su na jikin Allah ne idon su na jikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kana son Allah sai su soka idan baka son Allah sai su kika idan kana son Allah daidai daidai sai su soka daidai daidai in kana son Allah sosai sai su soka sosai son su da kai kin su da kai baka da hana ka yana da alaka da alakanka da ubangijinka haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar yace man ahabba lillah wa abgada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wanda yake soyayya don Allah yake kiyayya don Allah yake bayarwa don Allah kuma ya ki bayarwa don Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutum imaninsa ya cika kenan yan wa musulmi ko muna da'awan addini ko muna da'awan musulunci in dai tsakaninmu soyayyenmu da yan uwa in mutum dai so Allah mutum ya so annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi gwagwarmaya masallacin ku daya anguwan ku daya garin ku daya amma kafiri na hakuri da kafiri dan kwallo na hakuri da dan kwallo dan drama na hakuri da dan drama amma liman ba zai yi hakuri da shugaba ba shugaba ba zai hakuri da ma'aji ba to akwai matsala a cikin tafiyar nan namu lallai sai an gyara lallai sai an gyara in ana son a samu mutunci a tafiyan in mutuncin kuma ana son ya zamo na allantaka ne a musulunci darajanka shine son allanka ko matsayin kudi ko matsayi na, na, na mukami ko matsayi na wani iri in dai wanda suka yi addini kafin munne ba wani abu bane ba ai kuna jin ana ce salim maula abi huzaifa kuna jin ana wannan magana shi salim fa salim ba bawan abu huzaifa bane fa bawan matan abu huzaifa ne matan abu huzaifa ta zo ta yanta shi sai abu huzaifa ya yi tabanni da shi da aka zo aka rushe tabanni ranan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wa'azin musulunci da ya zo da musulunci ya bayyana da salim da abu huzaifa suka musulunta a rana ɗaya a lokaci ɗaya da suka karbi musulunci a rana ɗaya a lokaci ɗaya bayan salim abu huzaifa matan salim ta yanta shi dama bawansu ne sai aka zo aka rusa tabanni bayan abu huzaifa ya zo ya tabanni da shi sai abu huzaifa ya mai da shi abokinsa na kud da kud in kaga salim kaga abu huzaifa in kaga abu huzaifa kaga salim saboda menene salim na son Allah abu huzaifa na son Allah salim na kin kafirci abu huzaifa na kin kafirci wannan soyayyan sai ta dinka tsakaninsu tarihi ya faɗi abubuwa da yawa wanda ba sai mun kawo ba amma kar ku manta san da ya zamo in an ga salim za a ga abu huzaifa in an ga abu huzaifa za a ga salim ina tunawa sun mutu a rana ɗaya ne sun karbi musulunci a rana ɗaya kuma suka mutu a rana ɗaya sun mutu a lokacin yakin mutane a yakin mutu'a sun je gaba ɗayansu sun je sun yi yaki suna yaki ina tunawa ko salim aka riga kashewa ko abu huzaifa aka riga kashewa da aka kashe ɗaya don ina shakku ne da aka kashe ɗayan ɗayan da ba aka ji masa ciwo lokacin bai mutu ba tukun amma an sassare shi a makasa wanda ba zai iya tashi ba sai wani ya zo ya sunkuya ya taba shi a filin daga ya gan shi jina-jina sai ya tambaye shi in dai abu huzaifa aka riga kashewa to salim aka tambaya sai salim ɗin kai sai ya tambaya ya ce yaya labarin yaƙi aka ce masa yaƙi allah ya ba wa musulmi nasara musulmi sun yi nasara akan arna sai ya ce yaya labarin abokina abu huzaifa sai aka ce ya yi shahada bai ba wa arna baya ba sai ya ce ina ina ina fa'aina ana bihi ina dan samu a ce ina gani gashi sai aka ce ai gashi kusa da kai sai ya ce a ɗauki hannun shi a ɗora a kan ɗan uwansa aka ɗora sai yana cewa ma'an huna wa ma'an hunaka insha Allah ma'an huna wa ma'an hunaka insha Allah ma'an huna wa ma'an hunaka insha Allah yana faɗi yana kalman shahada Allah karbi rayuwansa wannan bawa ne na matansa imani ya hada su din takaici wani ahlus sunna wani ahlus sunna dan karamin dama sai kai ta kaskantar da mutum kai ta ganin shi ba kaman komai ba yana da imani yana da yarda da Allah wannan in yana tare da mu soyayyan tsakanin mu ba zai yi karbi ba wanda suka yi addinin nan kafin mu ba wai so kawai ba in mutum yana son Allah ya karfafa son Allah sukan fifita mutumin akan darajan kansu ne komai kaskancin mutumin komai kudin mutumin komai talaucinsa su dai son Allahnsa shi yake determining shi yasa qur'ani da yazo yana magana akan sahabbai da wanda suka saukaura da wanda aka same su sai yace wallazina tabawwa'u dara wal imana والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم نعم
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا نعم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقع ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون Qur'ani ya ce waɗanda suka zo suka zauna da gindinsu kuma suka riga karɓan imani a Madina kenan suna son manhajar ilayhim wanda suka yi hijira da imani daga Makka suka koma gare su kuma wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu duk abin da suka ɗauka 'yan madina suka ba wa 'yan makka da sunan taimako na imani ba su jin wani abu a zuciyarsu wa yusiruna ala anfusihim suna fifita 'yan uwansu na makka akan kawunansu walau kana bihim hasasa ko da abin da suka bayar suna da kwaɗayi a jikinsa in an ce a karkashin imani ne suka bayar ba sa tunanin komi sai Allah ya ce wa man yuqa shuha nafsihi wanda ya yaki rowan kansa fa ulaika humul muflihuna wayannan sune masu samun rabo dan uwa musulmi idan muka duba tarihin musulunci za mu ga cewa da ake ce musulmin gaske suna fifita yan uwansu a kansu to ba sahabbai ba har wanda suka biyo bayan sahabbai suna fifita kan ‘yan uwansu na fifita ‘yan uwansu a kansu ga wani misali har mu gane huzaifatul adawi huzaifatul adawi yana ba da labari saboda ya samu ya halarci yaki na yarmuk yakin yarmuk a tarihin sahabbai in ba yakin kadisiya ba ba yakin da ya fi shi karfi saboda yakin kadisiya shi ya karya kashin bayan farisawa yakin yarmu kuma shi ya karya kashin bayan rumawa to a wannan yakin yarmu huzaifatul adawi yana faɗi ya ce na halici yakin da aka yi yaƙi aka yi yaƙi an kashe musulmi da yawa an kashe arna da yawa amma ƙarshe allah ya ba da nasara wa musulmi ya ce amma ni a raina akwai wani ibnu ahulli akwai wani dan baffana wa huwa ahabbun nasi ilayya shine na fi so a duniya na duba ban gan shi ba nace an kashe shi ne ban gan shi ba sai na ta bin cikin gawa na ta bin cikin wanda aka ji musu ciwo yace fa'iza ana bihi sai kawai gani gashi sai na gan shi na gan shi an masa jina jina an sassare shi yana jina jina a cikin jini sai na sunkuya na ganshi ya ce ina rike da ruwa a hannuna sai na sunkuya sai na ce masa askita in baka ruwa ka sha ba zai iya magana ba ya jikkata fa ashara ilayya bi rasihi annam sai ya mini da kansa ya nuna mini eh ya mini da kansa yace da na sunkuya zan bashi ruwan fa sami'a rajulan yaqulu ah a a filin yaƙi ne sai ya ji wani yana kuka yana ihu sai ya rufe bakinsa fa a share ilayya an an ɗalika ilaihi sai ya nuna yana mini nuni da hannunsa cewa in je ga wani yana ihu in ba shi ruwa fa zahabtu ilayhi sai na tafi zuwa gare shi fa iza huwa hisham bin al-as sai na ga a sai hisham bin al-as ne sai na sunkuya dan ba shi ruwa fa sami'a rajulan sai ya ji wani kuma ya ƙulu ah a wani yana ihu filin yaki ne an jijjiwa mutane fa ajara ilayya an antalik ilai shi ma sai ya nuna wancan din yace in je karin bashi ruwan in je in ba mu wancan fa zahabtu ilayhi sai na tafi wajen na karshen fa iza huwa kadmat wa raja'tu ila hisham bin as fa iza huwa kadmat wa raja'tu ila ibn ahi fa iza huwa kadmat fa bakiyat shurbatal ma'i kama hi na tafi can na samu ya mutu na dawo wajensa ya samu ya mutu na koma wajen dan na samu dukkan su kowa na ce a taimaki dan uwansa akan kansa ya mutu akan dan uwansa amma wani takaici ne ilimi na karuwa wani takaici ne wayewa na karuwa gaba na karuwa a tsakaninmu cin mutuncin juna na karuwa kuma wallahi abin takaici da abin ban mamakin wani yana gaba da dan uwansa da dakato ne ba wani abu akan zato ne kawai mafi yawan gabanmu da ‘yan uwanmu wallahi akan zato ne mafi yawa kaga shugaba yana zato ‘yan aikaci na zato sashin malamai na zato a jikin zato a jikin zato a jikin wannan yaya addini zai gudana da haka wanda suka tafi suka yi addini kafinmu ba su taba gina zato suka yi wani abu suka cutar da ‘yan uwansu ba wanda yake gina abu akan zato wallahi zai yi nazamanta a ranar tashin kiyama haba yan uwa musulmi Allah ya mana baiwa Allah ya bamu malamai Allah ya bamu shugabanni Allah ya bamu masu kudi Allah ya bamu masu daraja mu ci amanan kanmu da kanmu mu je mu ce ma Allah ne mu ce ma Allah ne Huzaifatul Yaman ya tafi yakin Uhudu a yakin Uhudu tsoffi mutum biyu ne kawai tsoffi kutub-kutub da suka tafi yakin Uhudu a tarihi da Waksu bin Kais da kuma shi yaman baban huzaifa da aka tafi uhudu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ajiye su tare da mata saboda sun tsufa da yawa a lokacin da yaki ya karye ya lalace sai kowa ya fara gudu wuri ya rikice sai su ma suka ɗauki takobi suka ce gara su samu shahadan a hannunsu wax bin kais ya yi sa arna suka kashe shi amma shi yaman baban huzaifa shi kuma yana juyowa yana tunkarar musulmi daga inda annabi ya ajiye su sallallahu alaihi wasallam sai musulmi suka gan shi kamar abokin gaba ne sai musulmi suka tunkare shi da takobinsu sai ɗansa huzaifa sai ya ga musulmi na tunkarar babansa sai yana ce la taktuluhu innahu abi la taktuluhu innahu abi kafin ya isa wajen su har sun kashe shi sun kashe babansa musulmi suka kashe babansa yana zuwa ya ga gawan babansa ya ga musulmin da suka ainihin kashe babansa sai ya ce yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin yace na san ba za ku kashe babana a ganganci ba Allah ya gafarta muku Allah shi ne mafi jin kan masu jin kai to bari ku ji wurin mamakin ma da annabi hankalinsa ya tashi da wannan kisan da aka yi wa baban huzaiba sai annabi da aka dawo sai ya yi abin nan sai ya biya diya ya biya diyan baban huzaiba da ya biya diyan ba hannu da ya biya biyan diyan baban huzaiba sai huzaiba ya karbi diyan sai ya ce Allah ya rasulallah innahu ka haraja liyanalu shahada ya fito ya samu shahada ne wa kad nalaha kuma ya samu shahada sai yace allahumma shahad anni kad ja'altu diyatahu sadaqatan lil muslimin yace ya allah diyan da aka bayar din musulman da suka kashe na ba su sadaka da shi diyan saboda su jin nutsuwa ma baya jin komai a ransu ya magabata suke kokarin a samu natsuwa a fidda zato mu ko muna cutar da kanmu in an zo kai ta jin wai Donald Trump ya ce kaza kaza billahi lazi ba da wasa Donald Trump yake ba kuma ba Donald Trump ne kadai ba dama Qur'ani ya faɗa arna suna son junansu arna suna taimakon junansu arna suna mutunta junansu in ba za ku yi hakuri da junansu a angonninku ba in ba za ku yi hakuri da junanku a masallatanku ba in ba za ku yi hakuri da junanku a garuruwanku ba in ba za ku yi hakuri da junanku a cikin kungiyanku ba wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd kafaru ba'dhum awliya'u ba'd na'am illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir Qur'ani yace dama wanda suka kafirce sashin su suna son sashi kafirin amerika yana son kafirin najeriya kafirin ingila yana son kafirin najeriya kai musulmin najeriya da kake kai hakuri da dan uwanka a cikin masallaci daya anguwa daya wani lokaci yan uwan juna kuke gaba da junan ku wallahi wallahi abinda ya ci doma ba zai bar amu awai ba a kasa a kasan duniya wani kasa ne yafi yawan musulmi a duniya gaba daya wani kasa ne yafi yawan musulmi a duniya gaba daya ba indonesia ba ne kasan indonesia ne ku je ku dubi tarihin indonesia ku dubi tarihin east timor east timor wani ɗan yanki ne a indonesia yawansa bai kai yawan bauchi state ba ku je ku karanta tarihin east timor east timor da zanana gusumor shugaban tawayensu arna ne iyakan east timor ɗin ɗan wani suburi ne arna ne zalla amma a karkashin kasar indonesia suke yan kucin suke sai su kashe musulmi sai su cutar da musulmi sai amerika da ingila sai su goyi bayansu a karkashin wani arne da ake kira zanana gosmor da zanana gosmor ya tada kayan baya in musulmin indonesia suka kashe magoyan bayan zanana gosmor mutum daya sai a yi ci a kansu su ko magoya bayan zanana gosmor za su yi ta kashe musulmin indonesia ba mai ce sun yi laifi kamar da wasa da wasa rana daya wayannan manyan kasashe suka yi mitin suka ce an ba ma wannan istimor yanci ta zama kasa mai yancin kanta saboda haka yan wa musulmi wallahi tallahi idan ba mu shiga taitayin mu ba idan ba mu shiga taitayin mu ba idan ba mu kasance muna hakuri da junan mu ba muna karanta addinin nan a bakin mu a aikin mu baya nunawa kaga mutum yana dariya da dan uwansa daga dan uwansa ya bada baya ya ta gulma kaga shugaba na gulman liman liman na zuwa kuma a yi tafi da shi alaga ta malam akar makalla liman na gulman shugaba shugaba na zuwa shugaba yaya al'amura ana masallaci daya ana gulman juna ana masallaci daya ana cin amanan juna ana masallaci daya wani lokaci zuriya daya wani lokaci gari daya wani lokaci ga gida ga gida wallahi tallahi ba al'umman da za ta tafi da wannan kuma ta ce tana musulunci kuma Allah ya mutunta musuluncinta yan wa musulmi ba lokacin da za a tsawaita karatu bane ba lokacin da za a tsawaita wani magana bane amma ina jan hankalin mu ƴan uwa musulmi wallahi tallahi mu ji tsoron Allah akan baiwan da Allah ya mana mu ji tsoron Allah in Allah ya baka musulunci Allah ya gama maka komai in ka ki bin dokan musulunci wallahi ka rasa komai qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidhalika بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون qur'ani yace ka gaya wa mutane bi fadlillahi أنا الوقت
to ka gaya wa mutane bi fadlillahi da falalan Allah da Allah ya yi ka musulmi Allah yana son ka wa bi rahmatihi da shari'o'i mutum ya karbi kazan ba wai mutum mutum yana ce iya ya ce shi musulmi ne kuma bai damu da musuluncin ba ka zama musulmi kuma kana damuwa da musulunci har da ka biya kudi ka je wa'azi ka biya kudi ka taimaki marayu ka biya kudi ka yi kaza to fa bi zalika da wannan fal ya farhu wanda ya samu haka wallahi ko baya da kudi ko baya da daraja ko baya da mulki ko baya da lafiya in yana da Allah fal ya farhu ku je ku yi ta farin ciki kawai samun haka huwa khairun shi ya fi alkhairi mimma ya jima'una ga duk abin da mutum da ya tara a duniya wanda baya da tabbas a kansa yan wa musulmi zan tsaya a nan amma ina roƙonmu ina roƙonmu a masallatanmu ina roƙonmu a anguwanninmu ina roƙonmu a garuruwanmu mu yi sulhi mu zauna lafiya da junanmu kada arna suna haɗa kansu muna raba kanmu kar arna suna cin junansu muna kin junanmu kar arna suna hakuri da junanmu muna da junansu muna hushi da junanmu in haka ya faru to lokacin da in arna sun juya kanmu ba ruwan Allah da mu kuma wallahi da mu yi dana sani fa subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka allahumma wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته